hasanati falahu ashru amsalha in ka zo da ɗaya Allah yana miyar maka in kyakkyawa ne a ninka maka shi ya koma tamkar kayi goma kenan duk azumi uku a wata tamkar kayi azumi talatin ne kun in ka buga sau sha biyu shi ne kamar azumin shekara to kenan kun ga mutum Allah ya bashi lafiya ya bashi hankali to ya kamata yana amfani da irin waɗannan dama sannan malam ya karrare mana kitabul fadaya addu'ar da za ka yi wa wanda ka je gidan abin sali ya baka abincin buɗe baki tara'in kamar yana ko sai lalar muddawani kana da hali to ko da mutum ɗaya shiyar da su za a dan su suma ba tare da amma an kuma wannan kuma fadlullah lana ta ubangiji kenan in har Allah ta buɗa mata maka a shekara baka iya ciyar da mutane to amma da azumi kai amfani da nan dama musamman mu yanwa ta kama kowa ko suna buɗawa suna ciyar da mutane koda da iya ramadan din a ce mi tanka ne ba kuma su ba makwabta ka tattaro su su buɗe baki za ka samu kwatankwacin ladan su a wajen ubangiji ba ka san addu'a saboda ga al'amuran ka sanar ila ta'ala ya ba mu lada waɗanda mun fahimi kitabul kitabul kaf kasancewar shi bayan kitabul fada'il kitabul fada'il ya kawo abin da ya shafa cikin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin ramadan akwai mi afi shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ramadan sanan daga ayyuka na an gane kuwa mai kyauta da ramadan ta daban an gane ya sa rami magana na dare da ya tulkadar waɗannan duka shirya ne ta annabi sallallahu da ya kasance na aikata su ne a cikin watan ramadan daga ciki dai akwai mi akwai i'tikafi wanda shine hijira taskance kansa a masallaci domin bautawa Allah ta'ala mala yake cewa babu i'tikaf fi ramadan wato babun da zai bayani akan i'tikafi a cikin watan ramadan i'tikafi ana iya yin sa kenan ba a cikin ma ramadan ba dan ga amma in shari'a da azumi mata ibn ashur annabi baya i'tikafi wasu kuma suna gaba ba azumi ma za ka karadi bane na i'tikafi amma dai da al azumi shadi ne na me i'tikafi malam da yace babun bayanin i'tikafi yadda ke cewa kakiful ashr al akhir min ramadan annabi sallallahu ya kasance i'tikafin kwanaki goma na karshe na watan ramadan me yasa kwanaki goma na karshe na watan ramadan saboda neman kadiri an gane itikafi ne a kwanaki goma na farko sai bai dace da dalilatul qadari ba sai ya neme shi a kwanaki goma na tsakiya sai bai dace da shi ba sai ya neme shi a kwanaki dace da shi da haka tun da ya gane cewa suna yana cikin kwanaki goma na ƙarshe na ramadan sai ya zamo yana yin itikafi domin ya keɓanta kansa wajen kirdadan wannan dare da kuma me ƙara ayyuka na alkhairi kasancewar ga wani wata mai ɗauke da alkhairai zai tafi la'alla kuma wata shekara ba zai dawo ya tumba annabi sallallahu yake yake wato ainihin i'tikafi a ciki wannan kuma in yayi nuni akan wani abu yayi nuni akan girman dalailatul qadar yanda annabi sallallahu yakan iya ware masa har kwanaki goma domin kawai ya dace da wannan inda mu muke cankin canka cewar yau da magariba masha Allah duniyar ta yau ne da yau za ka tashi na ji haushi ba alaƙin haushin kare da dalilin kadari babu ne yawa kawai aikin alkhairi ka shige shi du ka nemi dudu ka zadamtse ki goma ne kacal kira shi ayyaman kuna kidin samun sa a sha ramadan don haka dai annabi sallallahu himmarsa madaukakiya ne abin da ya shafi bauta wa ubangijin shi wani aisha ta radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ashra akhiran ban sai daga aisha Allah ta'ala ya kara mata yarda mata annabi sallallahu alaihi ne take cewa annabi sallallahu ya kasance kafin kwanaki na ƙarshen ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala har Allah ya karɓar shi sun ma'ata kafa a zuwa juhin ba'adi sannan bayan shi sai mi sai matan sa suke yin irtikafi wannan sai fa'idanta da abubuwa kenan ta tabbatar mana ita ma matar annabi sallallahu cewa yana daga cikin shirya annabi sallallahu alaihi irtikafi kamar da ta tabbatar mana cewa annabi ya rasu ya mutu an gane sai mi kace ya mutu dan bayan da za a da ransa aje abin ne shi ko a kuma ya san a yanda yake yanzu ana yake a madina kuma a kabari haka waɗanda shi annabi hatta ta wafa alwafa ya karɓi ransa don haka dai annabi sallam akida mu shine ya mutu sannan kuma sai mata shi suke na halascin mata ma su yi mai sai yi tikafi yawa kenan yanzu a masallaci idan har bance wani guri kuma a gefen masallacin ma an gina masallaci na ne na mata ba an gina liman gida amma fa ta masallaci gida sai a gina mata masallaci musamman ba shi da gida to in ya zama ga gidan liman ga an gina gefe kuma an gina masallaci na na mata to wannan za su je su yi kafi babu gaure da daidai gaban nan misali akwai fikihun sanya abu abun da ya dace ba zai yi yanzu kun ga masallatai sai su kokari su gina na mata abu ne mai kyau amma dai lokacin da aka gina masallacin mata to ya kamata kuma a ma kun gina masallacin mata misali mu na yankin sai kaga an gina masallacin mata daidai lokacin da kuma shi limamin kansa a gidan haya yake kuma zai ci doguwar tafiya to anan ya kamata shi limamin a nema mar gida a kusa so da ya raya masallacin sannan sai a duba masallacin masallacin matan kun gane kuwa so da muna matan mu mata ba wajibi bane su je masallaci kafin ma da aka cewa shahid dai abubuwan da ya kamata a gyara su a nan yankin kuma ba daidai suke tafiya ba haka ne Suleiman ba daidai suke ba sai dai Allah ya shirye mu وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام daga abu huraira Allah ya kara mishi yarda yake shi annabi sallallahu alaihi ya kasance yana i'tikafin kwanaki goma a kowane ramadan kwanaki goma kuma a baya hadisan bayanin sun ki goma na ina na ƙarshe falamma kana al'amu alladhi qubida fihi i'takafa amma shekarar da Allah ya karbi rayuwar shi ko to sai kasance ya i'tikafin kwana 20 ne wannan kuma kun ga dama ana so idan har rayuwarka ta zo ƙarshe to ka ƙara dagewa wajen ayyuka na me na alkhairi samu rayuwa tana zama mutum wani sa'in yana ƙara sake mai sake layi bai kamata ba da ka haura arba'in fa rayuwarka ta fara zuwa ina ta fara zuwa ƙarshe saboda annabi sun ce amar ummati bani sab'in shekaran al'umma na sittin saba'in ne kaɗan sai tara to rabi kenan sai to me ya rage ma koma zuwa ga Allah amma in kai arba'in lokacin ka kafa satellite da tv lokacin wuta a kalli da waya wannan kuma bai dace wa mutum don haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam shi na iya tikafi a wani hadisi kwanci goma amma shekarar da Allah ya karɓi ransa ya kasance ya yi mai ashirin ne har malamai suke cewa wannan ishara ce da annabi sallallahu yake cewa rayuwarsa ta zo mai ta zo ƙarshe saboda a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu ya yi ta wasu abubuwa na ishara waɗanda suke nuna rayuwarsa ta zo ƙarshe daga iya tikafi ashirin kuma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka mu'az dan jabal lokacin ya aika shi yaman yamin sai yake ce da shi ya mu'ad innaka asa Allah talqani ba'da an suna tafiya tafiya kafal yana kan jaki sai annabi sallallahu alaihi mu'ad la'alla mai yiwa fa ba za ka same ba ka ƙara haduwa da ni bayan wannan shekara mu'ad ya fashe da kuka haka kuma ta faru mu'ad yan annabi sallallahu ya rasu sannan a ƙarshen rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi khutuba yake ce da sahabbansa إن الله قد خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله ألا بارك وجنسا أبو سعيد الخضري يشي أبو بكر ينا مسلاتين يخشده كان شاء نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فانصر إيام يا مأيكين الله اللهم بعد فانصر إيام أبو سعيد الخضري يكي شالو كشان سيما مايكي كامن انتي شانا صوفا ميسا يكي كوكا annabi ya ce bawa ne Allah ba shi zaɓi tsakanin duniya da zaɓi lahira ya ce shi ba ya ce cikin 'yan kwanaki sai muka gane abubakar fi mu ila gane waye Allah ba wa zaɓi haka dai a ƙarshen rayuwa annabi sosai ya ringa isharar da take nuna rayuwarsa ta zo ta zo ƙarshe sannan haka ya kira yarsa fatima radiyallahu anha ya kira ta tana suna tare da aisha da ita sai tana da shi sai mata wata magana sai ta fashe da kuka da ya ga tana kuka sosai sai kara matsa kusa da ita sai faɗa mata wata magana sai ta kece da dariya a lokacin aisha ta tambaye ta miye ce miki sai ta ce baran faɗa miki ba bayan rasuwar annabi sallallahu sai ta faɗa mata ta ce lokacin da ya faɗa maganan farko ne kuka cewa ya ce jibril yana zuwa ne sau ɗaya su bi tan alkur'ani amma bana da ramadan ya zo masa sau biyu ya ce baya tunanin wani abu ne sai dai ajalinsa ne ya kusa don haka fattaqillaha wasbir ya ce in kika rasa ni ki ji tsoron Allah kuma ki haƙuri ya ta ce shi yasa na fashe da kuka da ya ga kuma ina kuka sosai shine sai ya sai ya ƙara ce min a cikin iyalansa kuma wacce za ta fara bin sa ta rasu bayan shi ita ce ita Fatima sai ya zama annabi sallallahu ya rasu da wata shida Fatima ta rasu Allah ta'ala ya kara mata yarda da haka dai kun ga shan rayuwa annabi sallallahu ya ringa wasu nuna rayuwa an nema nasika kukin hajjin ku daga gare ni domin mai yiwuwa ba za ku haɗu da ni wata shekarar ba to duk waɗannan isharori ne da annabi sallallahu ya ringa yi waɗanda rayuwarsa suka zo ƙarshe kamar yadda mun koya a wajen magabatan mu ma shirya annabi sallallahu da tijo ko mahaifi rayuwarsa ta zo ƙarshe ku ga yana zama da ƴaƴansa yana musu isharar abubuwa ko yadda rayuwa za su gudanar da rayuwa da za su fuskanci rayuwa wannan kuma duk abu ne mai kyau an gane saboda yaro sabon mutum ne sai sai an gwada mai rayuwa so da shi yanzu babba ya hango abin da yaron ko ya hudu dutsen shi ba zai hango shi ba wannan kuma hango dai shine experience na rayuwa na yau da gobe shi ya bashi wannan kwarewar to shi kuma yaro yanzu yana da kyau a zauna shi ma a yi masa wannan tarbiyyar saboda ya hau turba abi na iya tikafi wanda in tunanin akwai majalisi da muka yi kaman kafin ramadan wancan ko muka yi cikakken bayani akan abin da ya shafi iya tikafi wanda bidiyon yana youtube insha Allah za mu tsaya zama na gaba za mu tashi za mu wannan dauki kitabul ilm ne insha Allah kitabul ilm a nan za mu tashi za mu yi kitabul ilm za mu yi kitabul azkar da kitabul da'awat insha Allah ta'ala a nan za mu tashi in kun je karshen littafin za ku ga akwai kitabul ilm a nan insha Allah ta'ala zama na gaba za mu tashi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam